ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau sha uku ga watan da dari hudu da arba'in da biyar hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin ma'aure laifi ne babba da allah yakan iya sa mace a cikin wutar jahannama allah kare mu da 'ya'yanmu gaba daya shi amfanin wannan ko kai ba mace bane ba to ai kana da 'ya mace kana da kanwa mace kana da 'ya'ya mace kana da uwa akwai fasali can ƙasa cikin fasali akwai inda ya ce wa ƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam a fasalin ittalatu fin nari fara'aitu aksar ahliha an nisa wa dalika bi sababi qillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi wa li azwajihinna wa kasrati تبرجهن والتبرج إذا أرادت الخروج لبست أفخر ثيابها وتجملت وتحسنت وخرجت تفتن الناس بنفسها فإن سلمت هي بنفسها لم يسلم الناس منها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وآدم ما تكون المرأة من الله ما كانت في بيتها وفي الحديث أيضا المرأة عورة فاحبسوها في البيوت ما لأيك شامن ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا كما الإمام الذهبي يا فدا أشكين سيرة أشكين وانا لتافي ناس الكبائر يتي من ذا الله ياتي sallallahu alaihi wasallama na leƙa cikin wuta fara'aitu aksar ahliha nisa sai naga mafi yawa mafi yawan waɗanda suke cikin wuta su ne mata kaga wannan kakka ji cewa wai kai namiji ne to ai mahaifiyar kama mace ce ka sani ko tana ciki yar ka mace ce kaninka ko kanwar ka mace ce ko yayar kama mace ce matarka ma mace innaka mace ce annabi ya ce Allah ya nuna min wutar jahannama sai na ga wanda suka fi yawa a cikinta mata ne wani hadisi yana da ban tsoro matuƙa wallahi yanzu ku mazaje ko ku iyaye wani shiri kuka yi don ku kare iyalanku 'ya'yanku mata da matanku na aure kada wannan hadisin ya aiki a kansu to za a faɗi mai dalili wannan hadisi dai bukhari da muslim suka ruwaito shi da abdullahi dan abbas da imran bin hussein duk sun ruwaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gani ne nuna masa allah ya yi ya ce kaga abin da zai faru a kiyama kaga wuta kaga wanda suka fi yawa a ciki mata a wata riwaya da masu kuɗi masu hali waɗanda ba sa ba da hakkin Allah a ciki ga hali ga iko ga wadata Allah ya ba su amma suna ruwa ba sa ba wa Allah ba sa ba da hakkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ana jin daɗi da kuɗi ana morewa da kuɗi amma ba a saki hakkin Allah ba sai kuɗin ya zama sababi ko dalilin da mutum zai shiga wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace wa zalika bi sababi me sababin yawan mata a cikin wuta karancin da'arsu ga Allah ga karancin da'arsu ga manzon Allah qillatu da'atihinna lillahi wa rasulihi mata suna da karancin yi wa Allah da'a suna da karancin yi wa manzon Allah da'a suna da karancin yi wa mazajensu da'a mace taurin kai taurin kai taurin kai miji ya ce a yi barate ba musamman yanzu zamani ya zo ana ziga su dan me za ki yadda namiji yana yana tawahal da ke yana ba ke baiwa ce zai zo yana baki umarni aure bauta ce kaza kaza kaza da sauransu akwai masu ziga su suna da ra'ayi na turawa da ra'ayi na feminism cewa ai mace namiji bai fita ba don me zai fita don me zai bata umarni la ilaha illallah karancin yi wa mazaje da'a kan ki fita wallahi sai ta fita ki daina ba za ta daina ba kawo ba za ta kawo ba je ki ba za ta je ba ka gama ci tana zagin mijinta malam kai ɗin banza ɗan iska matar ka ba ni kika zaga an zage ka dan abu kazan ka karfa ki ƙara in an ƙara ta sai me sai ta ƙara zagin shikenan za ki gani ba abin da za ta gani shirme bai zai iya ba malam ka duba malamin nan kamar zamanin mu ɗaya da shi qillatu ta'atihinna li azwajihinna wa kasratu tabarrujihinna da yawan tabarruj menene tabarruj shine mace idan za ta fita kaji da kyau ko yarka ko matarka ko mahaifiyarka ko yar uwarka abinda ake nufi da tabarruj shine idan mace za ta fita labisat afkhara siyabiha sai ta ɗauki kayanta da yafi kowane alfahari da tsada da matsayi shi za ta sa in za ta fita kana kallon matarka za ta je tana buɗe adaka da akwati sai ta ƙure adaka ta zaɓi kayan da yafi kowanne kyau za ta fita don ta saka wani ya ganta tabarruj wata jammalat wata hassanat ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jiki an goggoga jambaki gazal malam mace sai ta yi maka minti talatin arba'in a jikin madubi a goge wannan a yi haka haka a goggoge a goge nan a diga nan a gyara nan a duba abin nan Allah baya so Allah baya so ana so mace idan za ta fita ta saka hijabi ta sa niqab ta lullube adanta wala yubdina zinatahunna kada su rinka bayyana adadansu adansu wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula Allah ya ce ya ku mata ku daina fita kuna tabarruji me tabarruji fita da caba kwalliya da yin ado idan za su je asibiti su caba kwalliya su yi ado asibiti ba za ta je amma kaga ta fesa turare in mace ta sa turare ta wuce ta nan layin sai ka waiwaya yanzu haka za mu rinka barin matanmu yanzu haka za mu rinka barin 'ya'yanmu su shiga cikin la'antar Allah kuma abin da zai bakanta maka malam mijin da ake so a yi masa adan a gida ba za su yi ba in mace ta rena ka kullum tana cikin tsumma a gaban ka a gida ba za ta yi kwalliya ta yi wanka in kaga ta yi kwalliya ta yi wanka za ta je asibiti za ta je makaranta za ta je unguwa za ta je gidan biki nan ta cike wanka amma mai gida yana gida haka za a ta yawo a gabansa da wani jani rabin kirji matar bahaushe ba fulatani kenan mai ban haushi amma in za su fita da haka ku sani ya ko musulmi wanda suke sa matansu su shaɓa kwalliya a ɗora ta a gaban mota ta ce wa za ka nuna mataka kai da aka ce ka ɓoye ta mataka asirinka mataka sirrinka amma yau waye ya isa ya hana matarsa shaɓa kwalliya da ado in za ta fita waye isa ba su da yawa wallahi kwanan nan wata taimun waya tana kuka a taimaka mata me ya faru wallahi wai za ta fita ne ta watsa kwalliya da ado ta kwaftara gilas ɗinta a ido tabarau ɗinta mai gidan ya ce cire ta ƙi ta cire ya ce to tafi gidanku ado sosai yanzu hatta ne ƙabin fa da ake sa wani irin abu suke mai sai su wani siran tasirin sa idan suna wani kada idan nan ban sani ko kuna ganewa fitina fitina wallahi fitina wannan fa ba wai maganan kai ban ma magana an je gidan biki ko gidan yini ba tsirara nan kam an taba gayyata na wani guri walima zan yi wa'azi na mata ana walima wallahi da na je gurin yadda na ga matan da suka zo jin wa'azin yadda na ga sun yi shiga na ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ga su sun cika kaman in tashi in tafi kaman na rasa inda na ce to suna son Allah ne suka zo amma a tsiraice suka zo wallahi tallahi wala wata ba hijabi wata ba abin ɗinta a waje an zo an cika mun gaba kuma ana jiran ne wa'azi ana jiran in gaya musu Allah ya ce annabi ya ce kamar in haɗa kayana na yi gaba na haƙura ne ya kana ce na gama zage-zage na na tashi na fita to ai dole ne zage-zage wallahi malam ba sa jin cewa laifi ne su caɓa kwalliya da ado su fita saboda haka al'adar ta ginu aka aka saba jama'a muna zuwa makaranta ne don mu gyara da haka mu tsare matanmu mu hana su wannan kwalliya da caba ado wa kharaja tabtinun nas bi nafsiha imam zahabi yace mace ta fita tana fitinan mutane da kanta idan ita ta kubuta ita to kuma lam yaslamin nasu minha ai mutane ba su kubuta daga ita ba in ita ta yi fure mutane nawa za ta halakar malam yanzu fa idan ana biki a garin nan samari zuwa suke da wayoyinsu suna daukan hoton 'yan mata haka ne? karka je makaranta kuwa 'yan kwaleji 'yan jami'a 'yan university za a tafi lacca wata yarinya in ka ganta yadda ka san za ta tsinke dan bala'i ta mace komai yar kirit da ita kamar iska wai dole sai an saba wa Allah ko a zo tsallaka titi suna kallo duk inda suka ga mota mai tsada mai kyau to da yanga suke tsallaka titi ya gagan ya gagan ya gagan wai ka san me dan a ganta ko wani zai yi fakin ba addini an nisanci Allah kuma duk tsiyarki hajiya ke duk tsiyarki namiji ɗaya zaki aura in za ki nuna wa kano kanki gaba ɗaya to mijinki ƙwaya ɗaya ne sauran duk tarin zunubi ne ina ma da mata sun gane wannan karatun wali ya zaƙa na nabi sallallahu alaihi wasallam almar'au ta aura shi sa manzan Allah ke cewa mace al'aura ce fa idan kharajat min baitiha annabi yace idan mace ta fita daga gidanta istashrafa har shaytan shaydan ne yake ƙara mata kwalliya shine istashrafaha hadisin imamu tirmizi da imamu tabrani da ibn hibban albani ya ce hadisi ne sahi a cikin irwa'ul ghali kwalliya duk munin ya mace in ta fita malam sai shedan ya kara mata kwalliya tana fitowa shedan zai ce kalli ta kalli ko mummunin ta sai ka ganta da kyau sai ka ga wani abu da ya burge ka a tattare da ita shine ma'anan istashrafa har shaytan to shi yasa shari'a ta ce in za ta fita kar ta caba kwalliya ba cewa aka yi ta fita da kazanta ba ba cewa aka yi ta fita tana ɗoyi tana wari ba amma ta rufe jikinta in kwalliya ne ta yi a gidan mijinta amma ina mala yanzu sauka fa za a je ta ƙur'ani sauka sauka ƙur'ani in kaga shigan da yan mata suke abin zai baka tsoro wai sauka ƙur'ani aka an yi kwalliya an caɓa lalle an yi matsa jiki an yi wane ne a gama akwai wata islamiyyar da aka je aka yi taron saukar aka yi aka yi aka yi duk aka yi ta karanta qur'ani aka yi ta raba kyaututtuka aka yi ta kaza ana gamawa a zahar dai daman ba a yi ta ba islamiyyar nan samari suke ta zuwa da mota aka yi ta loda yan matan nan malam a garin na kai aka ta tafiya aka je aka bude sabon fati yan saukar qur'ani fa suka aje allansu mai zayyana suka hau mota suka fita aka cire niqaban na munafirci da aka sa lokacin sauka aka je aka sheke aka dau hotuna aka yi kida aka yi rawa kuma yan saukar qur'ani ne kuma kai ma a makarantar ka ta islamiyya wallahi in baka yi daidai da gaske ba za su gama taron saukar bilail azimu da yamma za su tafi wani guri su je su yi fati shedan ya gama auren mu da haka mace gaba ɗayanta al'aura ce in ji wa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa da ma takun al mar'atu min Allah ma kanat fi baitiha mafi girman daraja da mace za ta kasance a wajen Allah shine tana gidanta kaji fa wa da ma takunu al mar'a min Allah fi zawjiha mafi babban matsayin da mace za ta kasance a wajen Allah idan tana zaune a gidanta وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ما تاكو زونا أجلا جنكو كدين تبرج كدين فتاكنا يا تكليا دا أدو إرين ما تنجاهليا فرقو amma yau ba a son zaman gida yadda ka san allura ake soka musu ba sa iya zama yawo yawo wani mutum ya ce wallahi malam ina musu sulhun aure ne ya ce ni wance har kin isa ki ce kaza yace wallahi yau malam shekarun mu sama da bakwai muna neman goma bata taba yin sati biyu bata fita ba a gidan nan duk inda sati biyu za ta put sai na fita za ta je inda za ta ba sa iya zama a gida Allah kuma ya ce su zauna a gida ba za su iya ba kuma mafi girman darajar mace shine tana gidanta amma ba sa iya zama in yar makaranta ce in ka batta ta fita sai abin da Allah ya duk wani mai mata mai zuwa matarsa mai zuwa makaranta tsoron Allah ta ne kawai zai tsare maka ita amma Allah ya san ina take zuwa suna da kuma muguwar yaudara fiye da yadda kake tsammani da mace mai mota duk wacce duk matar da take da mota to ko kaza ba ta kai ta yawo ba sai kaɗan daga cikin saboda za a ce yau ke haka zaki bar motar ta zo ta mutu ba a motsa ta ƙwarai kuwa wallahi haka za ta ji ko ba kudin mai sai ta nemo ta zuba yawo jekitan jekitan ɗebu kawaye a jenan haka tunda ai an sai mata mota wataƙila mai gidan ya siya ne saboda larura ɗauko yara a makaranta ko wani abu ko wata larura amma ina kwalliya kuma mace a garin nan ku lura duk macen da take tuka mota sai kaɗan a cikinsu da wahala ka ga mace tana tuka mota da hijabi da niƙabi da wahala sai dai ka ga in in an kwalliya in za ta hau mota ado take sosai ta sa soso ya ɗago ta ko yar gajeriya ce sai ya ɗago ta tana riƙe da haka sai a sa gyale gyalen in an zo sai a ɗan yafa shi haka sai sai a ɗan zubar da shi a haka ni fa ba gyale bane wannan rawani ne ba gyale bane wannan wallahi saboda ita ma yar birni ce in an zo wajen danja inda mutane sa kan sai ta wani haka Allah sauyi Allah yana kallon ku in kin ji haushi ko ranki ya ɓaci ni ban san kina yi ba amma in dai kina yi to da ke nake ki ji tsoron Allah ki gyara kurum bayyana ado da bayyana kai Allah sauyi manzo Allah ya ce almar'atu aura fahbisuha fil buyuti mace al'aura ce ku tsare su a cikin gidajensu malai ce fa innal mar'ata idza kharajat ila at-tariq qala laha ahluha aina turidina qalat a'udhu a'udhu maridan ushayyi'u janazatan fala yazalu biha ash-shaytanu hatta takhruja min dariha وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بيتها وتعبد ربها وتطيع بعلها malam ce idan mace ta fita ta hanya sai mutane su ce ina za ki ji sai ta ce ai zan je gaida mara lafiya ne a'udu maridan ushayyu janaza a zan je raka janaiza ne kaga gaisuwar rashin lafiya ko kaga mutuwa ce raka janaiza ko amma ce fala ya zalu biha shaytanu shedan ba zai fa kyale ta ba bayan wannan aikin alherin da ta yi shedan yana bin mata sai har ya fidda ita daga gidanta ta ita zauna a gida ya ce mace bata taɓa neman yardar Allah da wata ibada ba irin ibadan da an taqu da fi baitiha ta zauna a cikin gidan mijinta wata abu da rabba ta bauta wa ubangijinta wata tuti a ba'alaha ta yi da'a wa mijinta ba'al miji babu abin da mace za ta yi ta samu yardar Allah in ji malam imamu zahabi irin ta zauna a gidanta ta bauta wa Allah a gidan mijinta ta yi wa mijinta da'a waɗannan abubuwa guda uku shine mace take samun yardar Allah shi sa kuma in mace ta bi wannan to ta fi namiji shiga aljanna da wuri amma waye yau a cikin matan suka yadda su zauna a gida waye kuma take yin bautar sai kallon fim in sun zauna ma masu zaman gidan yini suke suna kallo yanzu duk wanda ya gidansa in bai yi wa gidansa tsari ba ya samu su kayan kallon zamani yini za a gidanka ce danu ne kawai suke dabdala kallo da safe kallo da rana kallo da daddare ta buɗe fima-fimai da tashoshi na barna da kaset-kaset da wannan abin nan bidiyo-bidiyo da za a ci sa ana kallo duk na sabon Allah a gidanka kana can kasuwa ka tara musu kuɗi ka gyara musu gida suna saba Allah ba za ka taba jin Qur'ani a gidanka ba ba za su bari ba saboda shedan ya riga yayi occupying wurin da za a sa Qur'ani fim a ta kunna wa ƴaƴanka fim kaga yarinya ka karama sai rawa eh dan karamin yaron ka ya iya wakar India saboda uwarsa shedani ya ce abinda take koya masa kenan kai kana can ustaz da dogon gemunka a masallaci kana jiran liman ya zo a gida kuma ana nan ana shirya maka ‘ya'yanka shaidanu suna jagorantarsu sai ka yi da gaske ku an fusakum wa ahlikum narin wa kudu hannasu wal hijara wa kala aliyu li zaujatihi fatima ya fatima ma khairun lil mar'a qalat an la tara الرجال ولا يروها وكان علي رضي الله عنه يقول ألا تستحيوا ألا تستحيون ألا تغارون يترك أحدكم رأته تخرج بين رجال تنظر إليهم وينظرون إليها علي بن أبي طالب يتشي ما تس فاطمة واي فاطمة إرجنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نانا فاطمة yace ya ke na Fatima menene abin da yafi alheri ga mace Aliyu ne yake tambayawa Fatima kun san Aliyu kun san Fatima yar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Fatima take cewa alheri ga mace ta daina ganin maza muku yanzu har fita suke kallon sarki kallon hawa nan gaba kan ba a ci sa ba kallon kwallo ma za su ringa fita Allah tara rijal Fatima ta ce kada ta je ta rinka ganin maza wala ya rauna ha kada ta bari ko wala ya rauha kada ta bari maza maza su rinka ganinta Ali bin Abi Talib ya kasance yana cewa yanzu ku ba kwa jin kunya ala tastahyun ala tagaruna ba kwa jin kishi ya turku ahadukum ra'atahu ɗayanku ya bar matarsa ta khruju bainar rijali ta fita a tsakanin maza tana kallon maza maza suna kallon ta yanzu ba ku da kishi ba ku jin kunya in ji wa in ji Ali bin Abi Talib ashe mafi alherin mace shine ta lazimci gidanta kuma ta ɓoye kanta amma yanzu ina islamiyya malam wata ɗaliba ta mata aure hatta makarantar mata aure da kake gani in ba a samu tsayayyen shugaban makaranta ba ba su da kirki kula da kyau ustazai da aka ga mace za ta je makarantar islamiyya ko asabar ko ladi za ta zabga kwalliya da ado in ta zo in ta gitta a gaban aji sai ka ji wani turare yana dukanka manzo Allah ya ce ayyu mamra'atin ista'darat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta don a ji kanshinta mazinaciya ce to yau ina gaya ma hatta a makarantun islamiyya mata suna fesa turare su tafi kuma malaman suna jin su suna kallon su suna jin daɗin kanshin su kuma matan mutane ya za a yi karatu ya albarka ya za a Allah saukar da alheri a wannan makaranta ga lalle bai halatta ba bai halatta ba a kowace makarantar islamiyya ce a rinka barin mata suna caɓa lalle suna zuwa suna zama a teburin gaba mace sai ta caɓa lalle sai ta zo ta tsaya ko ta zo ta zauna a gaban teburi tana rubutu malami yana ƙala Allah ta'ala ƙala rasulullahi a a an karamu kalla ka kore ta ka ce koma baya je ki saka safar hannu wallahi da wannan ne za mu samu yardar Allah amma ba mu da wani dalili za mu zo mu tara matan mutane muna kallon su yaya matar aure za ta zo ta caba lalle ta yi lalle lalle ba kwalliya ba ne da ado ba ne ba ta zo kuma ta zauna a kujerar gaba wata kuma sai ta zauna siket ɗinta sai ta ɗage siket ɗin haka ta janye kafafuwanta kana ganin ƙaurinta a waje kuma wai ana wai an rubuta hadisi wai tana wai tana kwafan hadisi wai kuma ga kafarta nan a waje ku yi haƙuri malaman islamiyya ka ku ce ina tona muku asiri abin da ke faruwa ne ko su zo da uniform ɗin makaranta ba rasa ba haka kawai mace sai ta isa uniform ɗin makaranta sai ta ɗauko a tamfarta mai tsada ko leshinta mai tsada kawai sai ta yafo mayafi sai ta taho ya aka yi wallahi malam ban yi wanki ba ne ba ta shi ki tafi gidanku ran da kika yi wanki kya zo wallahi malam asibiti na je na ga zan makara tafi wanda ke makara ki zo da uniform ɗinki mu shigar da ke ya fi alheri su rinka fitina fitina ko ga mace ta sako wando wando fatar su wando ta zo kuma aji tana mimike gaba ko ga ta sa gwalagwalai a hannunta wannan duk a makarantun islamiyya ana samun su gwalagwalai a da zabba ba daidai ba ne da wani hijabi da suke sawa ga hijabin da za a sa a makaranta amma akwai wani hijabi da suke sawa za ga yana bin jiki yana bayyana komai na jikin su mala yana fidda shef in ta miƙe a tsaye kafaɗinta za ga sun fito sosai kuma wai a matsayin ta zo islamiyya ne duk malamin islamiyyar da ya bar mace tana irin wannan shigar da kyale ta wallahi sai ta je ta haramta maka lahirarka to kullum kana zuwa kana ganin ta kana ɗiban zunubi daga maimakon ka samu lada zunubi kake ɗiba Allah ya halatta maka ne ka je ka ga matan mutane me amfanin mu tara su ba mu ɗora musu musa su ji tsoron Allah ba ba daidai ba ne kuskure ne ko an je taron maulidi yara 'yan mata su zo su bilayi mana sai himnai suna zaune 'yan mata gandan gandan wai an zo wai taron maulidi wai kuma kwana za a yi yarinya malam galle ne yarinya ta hau kan mumbari wai tana wai wai ana suna biya biya karatu wai wai tana karanta wai sira wai ta yi kwalliya ta caba lalle ta yi waye a mumbari duk kowa ya haka yana kallanta waye ba ku dama waye faɗa waye ce ayo wallahi saban Allah ne wannan wallahi saban Allah ne da haka ya kamata ku sani duka waɗannan hadisan suna nan murin a karanta wa mutane mu musu bayani su ji tsoron Allah su gyara wa kana Aisha wa Hafsa yawman inda Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis fa dakhala ibn ummi maktum da nana Aisha da nana Hafsa ku ji wannan kisar matan annabi ne ko nana Aisha yar gidan Abubakar nana Hafsa yar gidan Umar wata rana suna zaune a gaban mijinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ku ji yanda ake kishi ake addini ake sunna kawai sai makafon nan ladanin annabi ibnu umm maktum sai ya shigo wa kana a'ma makafon ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu sai annabi ya ce kuma zama da ku san hijabi ku buya ha fa qala ta ya rasulullah sai da hafsa da, da aisha sai suka ce ya manzon Allah alaysa huwa ama la yusiruna ba makamo bane ai baya ganin mu ya zaka ce mu tashi mu bar gurin mu buya mu rabu da shi ai makafo ne baya ganin mu wala ya'rifuna kuma ba bai san su waye ba ai ha yanzu mutum yana zaune da matan shi dan wani ya shigo makaho ne baya gani me damuwa to su abin da suka dauka da Aisha da Hafsa suka to ai makaho ne ai ai baya ganin mu kuma bai ma san su waye ba suke zaune tare da kai ba har ma a gama abin da za a yi ma bai san su waye ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afa amyanani ko umyawani antuma alastuma tubsiranihi a ku biyu din da ke Hafsa da ke Aisha ku makafi ne a ku ba kuna ganin sa ba idan shi baya ganin ku to ai ku kuna ganin sa abinda hadisin yake nufi a ashe yanda aka haramta wa namiji ya ga mace ita ma mace an haramta mata ta me ta ga namiji wallahi malam haka suke zama su kunna fim suna kallo suna sha'awar yan fim suna neman lambobin waya yan fim matan aure su yan fim din suke faɗa yadda matan aure suke bin su hello waye wance ce masoyiyarka masoyiyarka mata alajiwa ne matar aure ta ce ita masoyiyar wani ne wallahi ina kaunarka ka san wasu ba hankali ba ne da su suna da ɗan matsala ko jiya jiya ne ko shekarun jiya na je wa'azi wani gari na zo ina wucewa haka sai wasu 'yan mata wata yarinyar ta zo ta gaishe malam wallahi ina son ka na ce kai ba a faɗan haka yi ki ce kina son wa'azin malam kina jin daɗin karatun na san abin da suke nufi mana mana suna jin daɗin wa'azi suna so amma kalmar tana da nauyi to haka suke gaya wa kowa saboda ba su samu tarbiyyar meye ba lafazi ashe mata yanda maza suke kai farmaki wa mata to haka su ma ɗin mata suke kai farmaki wa maza ku gyara duka wannan dan lahiranmu ne ta gyaru wani hadisin imam ahmad ne ya ruwaito shi da abu dauda da imam turmizi shek albani ya ce hadisi ne mai rauni a cikin sisila al-hadisi da'ifa da al-mishka amma ma'anar hadisin mai kyau ne mustaqim yana nan haka yake fa kama aynahu yanbaghi lirrajuli an ya gudda tarafahu anin nisa kamar yadda ya kamata ga namiji ya kiyaye ganinsa daga mata fakadhalika yanbaghi lil mar'ati an ya lil mar'ati an taghudda tarafaha an rijal ita ma ta kiyaye ganinta daga maza kama taqaddama min qawli fatima kamar yadda ya gabata daga maganar na fatima inna khayra ma lil mar'ati alla tara rijala wala yarawha ka gani kamar yadda na fatima ta faɗa mafi alheri ga mace katta ga maza kuma kar maza su ganta fa in tarrat lil khuruji li ziyaratin li ziyarati walidaiha idan mace ta buƙaci ta kai ziyara wa iyayenta wa aqaribiha da danginta wa li ajli ko hammamin ko kuma dan ta fita da je ban daki wa nahwi mimma la budda laha minhu da wani abu da babu makawa ga dole sai haka ya faru fal takhruj bi izni zawjiha to lalle in mace za ta fita daga gida ta fita da izinin mijinta Allah sa mata suna jin wannan karatun ba a fita ba a fita ba da izinin miji ba dole sai da bi izin zaujiya gaira mutabarrija kace tabarruji na gaya muku me tabarruji caba ado da kwalliya da fesa turare da fidda abubuwa na fitina a ce an fita fi milhafatin wasikhatin wa fi siyabin wa fi siyabi baitiha ta rinka sa ainihin wato mayafi wanda yake ba mai tsafta da kwalliya ba shine wasikha ba a san caba ado da kwalliya kuma ta sa kayanta na gida wata guddu tarafaha fi mishiyatiha ta rinka kame kallanta lokacin da take mishiya tafiya wa tanzuru ila al-ardi idan mace tana tafiya to ta rinka kallon ƙasa la yaminan wala shimalan ta daina kallon dama ko kallon hagun an hana ba a yi to yanzu kam ai tab ina mace ta tafi tana kallon ƙasa yanzu ai haka za ta ranka tana zazzare ido tana kallo wasu ma matan har fa tsayawa za ta kuna lafiya ya gajiya ba ta san su ba fa mana har karban waya suke yi yanzu nan za ka je kasuwa ko za ka je wani sto ko sayayya ko na abu wallahi malam sai ga mace ta tsaya na gaji a lafiya da Allah ko zan samu wayarka haka kure mai raunin imani sai ya dauka ya bayar mai imani kuma sai ce a haka suke yi ba a magana a makaranta kam ga hada jiki da maza a zo tattaunawa ko group discussion ko na assignment aka bayar malam duk matar da take boko duk yadda take boko sai dai a yi mata addu'a Allah shirya da ita Allah ya tsare ta in ba ta samu kyakkyawan orientation mai kyau ba wallahi malam jiki da jiki suke hadawa akwai wanda fa in ta zo ta makara a lecture sai ta cewa abokin zama namiji fa a aji sai ta ce excuse me please excuse me dan matsa sai ta wallahi shi kuma da yake mutumin banza ne sai ce ah okay no problem wallahi da Allah idan abin da na faɗa akwai gyara ku yi gyara ai kun fi ni sani ai ku ne ɗaliban kai kuma banda shari wai kaji wani wai har islamic studies ai mu ne malaman islamic studies din ba ma bari a wani wurin dai Allah ya saka da alheri Allah sa samari matasa ku tashi da kishin addini mutum ya tashi matashi amma yana kare mutuncinsa duk wanda ibari ya bata yarintarsa wato illar ita ce mutuncinka ya zuba a wajen Allah kaji daya mutuncinka ya zuba a gurin ita kanta yarinyar da kai mata wannan dan duk da ta je wa'azi ta gane za ce ashe wani dan iska ne na uku kayan karwa 'ya'yan da za ka haifa nan da shekara ashirin talatin tikit wallahi sai sun yi duk wanda ya lalata 'yar wani in Allah ya soya da sai an lalata 'yarsa ko yana raye ko bayan ya mutu alkawari ne duk wanda ya je shiga hakkin matar wani wallahi sai an shiga hakkin ɗazun nan wata mata take mun fatawa abun kuka ta ce malam mijina ya ƙaurace min wata da watanni ya guje min amma wallahi malam kwana yake yi yana chatin da matan aure ta ce malam na maka rantsuwa in ƙarya na masa Allah ya min duk abin da ya mu ya ce amma ni bai da lokaci na a wayarsa a ɗakina a kan gadona ta ce kuma matan ba wai ban san su ba na san su wasu ma matan abokanan shi ne abin tausayi abokanan nasa ma wasu ba sani ba ta ce wallahi malam akwai kawata wani dalili ya faru wata rana ya ce in bashi lambar kawar ni da kyakkyawan niyya na ɗauka na bashi ya ce malam sai ga shi kawan nan tawa da mijinta da komai in ka ga abin da yake nuna mata na tsiraici take nuno masa na tsiraici malam hankalinka bai zai ɗauka ba ta ce malam na yi kuka na yi faɗa na yi duk abin da zan yi ya ce duk abin da za ki kije ki kuma ba rai daina ba na gaya wa iyayena sun ƙi yarda da ni saboda yana da hali ka san yanzu malam in mai hali ne yake auren mace to ba kasafe zai za ta kawo laifinsa gida iyayensu yadda ba musamman in yana yana dan welfare yana sakin abuwa wallahi ba su yadda ba ai shine illar idan suriki ya riga sai iyaye ai haka yadda duk abinda duk abin da wani zai baka ya cutar da yarka kuma ka kyale shi karka yadda da wannan to wannan a cike yake rayuwarmu a cike take kaga dai matan nan an ce su kiyaye amma wallahi abin da wasu mazan suke musu malam hankali bai zai dauka ba cin amana akwai fa wanda ta kama ta kama fa mijinta fa yana zina da wata a gadanta a gidanta akwai wanda ta kama mijinta yana luwaɗi da wani a gadanta a gidanta akwai wanda ya yi wa yayi wa kanwar matarsa ciki kuma a gidan shi duka wannan ina ga muku muna karban su cases ne na mata miji kanwar matarsa budurwa da take zuwa ya mata ciki a gidan duk malam bawa shi fulata ne yana yi akwai wanda ya nemi uwar matarsa uwa uwar matarsa ine ba akwai uban da aka kawo mana kes yana neman matar ɗansa ɗan yana tafiya kasuwanci da business wata ɗaya wata biyu ya dawo uban sai rinka tsallakawa yana zuwa yana neman matar ɗansa yarinya tana baba baba baba baba sai ya neme ta ɗan da ya zo ya samu labari ubansa yana neman matarsa ya ce yanzu abinda za ka yi min kenan ya ce to na rabu da kai har abada kuma ka daina gani na kenan ya ce na shiga duniya haka ya tafi ya bar matar ko sakinta ma bai yi ba ya ce ba zan iya rayuwa da kai ba uban shi ne har yau a iya sani na mutumin nan bai dawo ba wannan shine ake ce alkhiyana a zaujiya in na ta lissafa muku irin wani abubuwan da suke faruwa a cikin gidajen musulmi yau wallahi sai mu kwana amma ƙarshen labarin duk abin da nake gaya muku ku yi ƙoƙari ku nemi mata masu addini duk yadda mutum zai zai aure in baka yi aure ba ina maka murna ka tsaya ka darje iya darjewa ka samu mutadayyina mutahashima mutahajjiba mai addini mai tsoron Allah mai kamiya wanda duk inda ka je a duniya ba za ta ci amana ka ta shigo maka da wani gidanka ba amma yau mata nawa suke shigo da su shigo maka da ɗan da ba naka ba a shaife shi kuma a shimfiɗa ka cin amana ka gane ɗan da ba naka ba wani ne zai lalata da ita kuma ka zo kai ne za ka yi jegon a gidan kai za ka biya kuɗin bebin wallahi da kuɗin haihuwa to ka sani banzan bazara kai ma ka san me ake yi musamman irin waɗanda suke sakewa mata no you can just allow them kama su abin nan za ka takura wa mata kun matsanta musu kuna sa musu ido kai ka kyale ta ta yi abin da ta ga za ta iya yi ka rabu da ita a wannan matan na wannan zamanin a'a ai zan takura miki danki ba Allah duk takura wanda zai sa ta bi Allah ba takurawa bane ka takure ta don ta kiyaye hakkin aure hakkinka ta kiyaye mutuncin 'ya'yanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji dai annabi ya faɗa kun ji dai malamai suna bayani in mace za ta tafi ta rinka kallon ƙasa kar ta kalle shi malan wala yaminin fa in lam taf'al zalika in bata aikata haka ba wa illa kanat asiya ta zama mai sako وقد حكي أن امرأة كانت من المتبرجات أن حكيت وتماتا تنا cikin masu tabarruji fi dunya a duniya wa kanat takhruj min baytiha mutabarrija tabi'ata tana fita daga gidanta tana tabarruji ta bayyana ado da kwalliya famata sai ta mutu fara'aha ba'du ahliha sai wasu cikin iyalanta sai suka ganta fil manami a mafarki wa qad aradat uridat ala Allah azza wa jalla an bujiro da ita a wajen Allah fi siyabin riqab a gaban Allah a kiyama a mafarki a ganta an zo da ita a cikin tufafi yan shara-shara irin tufafin da mata yau suke sawa malam mace za ta saka tufafi kana ganin siket ɗin jikinta malam mace za ta ɗaura siket ka ga ta yage siket ɗin nan a nan nan tun daga cinya suke yage shi tana tafiya walalai walalai kafa ta tana bayyana har cinya ta tana bayyana wai su ma za su yi kamanceceniya wai da matan harna aka zo da ita gaban Allah fahabat rihun fakashafata sai iska ta taso sai ta yaye kayan nata da aka da ta sa fa'aradallahu anha Allah ya watsa kashinta ya ki kula ta ta wulakanta kenan ma'ana ana gaya miki irin wannan mugun shigan da kike yi tsiraicin da kike baiwa yake baiwar Allah kike bayyanawa zaki zo gaban Allah Allah zai ko kula ki Allah bai zai yi ba wa qala khudu bi hadha tashmali Allah zai ce ku kama ta ku yi hagun da ita wajen yan wuta ilan nari fa innaha kanat min al mutabarrijat bid dunya dan ta kasance cikin masu yin tabarruji a duniya wa qala ali bin abi talib radiyallahu anhu ali yace dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa fatima da ni da nana Fatima mata ta mun shiga wurin manzon Allah wa wajadna sallallahu alaihi wasallam yabki yana ta kuka buka'an shadidan annabi yana kuka mai tsanani fa qultu lahu fidaka abi wa ummi ya rasulullah nace da shi fansarka babana da mamana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malladhi abkaka me yasa ka kuka qala ya aliyu lailatu lailatu usri bi ila sama daren da aka yi isra'i da ni zuwa sama ra'aitu nisa'an min ummati na ga nisa'un min ummati mata a cikin al'ummata yu'azzabna bi anwa'il azab ana tai musu azaba nau'i nau'i kala kala fabakaitu lamma ra'aitu min shiddati azabihinna shine nayi kuka yayin da naga ko kuma lima ra'aitu saboda tsananin azabar da naga ake musu shine nake kuka ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sha'riha yagli dimaghuha na ga wata mace an rataye ta amma ratayar ba da igiya ba da gashinta aka rataye ta a sama aka ɗaure ta da gashinta wani irin zafi za ta ji ƙwaƙwalwarta tana tafarfasa saboda ruwan wato wutar jahannama yana jiƙa jikinta wa ra'aytu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu min halqiha naga wata mace ita kuma harshenta aka jawo harshen Allah ya sa ya yi tsawo aka ɗaure harshen aka rataye ta da harshenta ga mutum an rataye shi da harshenta ga ruwan zafi ana zuba mata irin na jahannama wa ra'aytu imra'atan shuddat rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha naga wata mace an ɗaure kafafuwanta an matse an daga kafafuwanta suna taba jikin nonanta an bankare ta wata hannayen kuma an ja su an ɗora su a ka haka haka daga an ɗaure ta ana mata azaba manzo Allah ya ce wa ra'aytu ra'atan mu'allaqatan bi sadiyaiha wa ra'aytu ra'atan ra'saha ra'sa khinzir wa badanaha badna himar alaiha alaiha alf alf lawn min al'azab naga wata mata ita kuma nonon ta aka kama nonon mamanta aka kama aka jashi aka jasu aka daure maman yayi tsawo aka rataye ta irin wanda suke a duniya suna barin wasu mazaje suna taba musu mamansu ba da aure na sunna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naga wata mata kanta kan alade jikinta jikin jaki an maida mata kanta kan alade jikinta jikin jaki ana mata azaba dubu dubu kala dubu dubu alf alf azab nau min al azab wa ra'aytu imra'atan ala surati al kalbi naga wata mace an maida ita kamar kare والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها wuta tana shiga ta bakinta tana fitowa ta duburanta ta bayanta wal mala'ikatu yadribuna ra'saha bi maqami'a min nar mala'iku suna dukan kanta da guduma ta wuta faqamat fatimatu nana fatima sai ta tashi wa qalat habibi wa qurratu 'aini sai ta ce ya mahaifina ya masoyina ya wanda nake so ya farin raina ma kana amalu haula'i hatta wudi alaihin da azab me aikin da waɗannan mata suka yi har aka sa musu wannan azaba ya rasulullah manzo Allah ya ce ya bunayya amma almu'allaqa bi sha'riha kin ga wanda aka ce an rataye ta da gashinta fa innaha kanat la tughatti sha'raha min ar-rijal matar da ake mata azaba an ɗaure gashinta tana lilo da gashinta ƙwaƙwalwarta yana ta farfasa yana zuba kun san laifinta irin matan da in za su fita suke fidda gashi ba ta rufe gashinta ga maza ba mamaki kanwarka tana fita ta fidda gashi ba mamaki da kanka ka ɗauki matarka ta fita ta fidda gashi kun ɗauka fidda gashi wasa ne amma yau malam wasu dan kwalin ma ba sa sa wallahi tallahi a asibiti za gansu a haka a gidan biki za gansu a haka a wurin taro za gansu a haka malam mace za ka bata dama tana aikin gwamnati ka yarda da ita tana aikin gwamnati a gidanka za ta suka hijabi ta lullube jikinta in ta je ofis wallahi cirewa take gashinta a waje wai wannan shine burgewa su ta hira da maza suna bayyana ado da kwalliya wannan gashin na mace wannan gashi bala'i ne dalili ne da zai kai ta wutar jahannama amma yau matanmu sun san da wannan hadisin to ka gaya mata duk matar da take cire gashinta ba ta rufe gashinta tana bayyana gashi ko da kwallo ɗaya ne kuwa sai Allah ya mata azaba a wutar jahannama bayan wutar da za ta kona ta gashin za a ɗauka a ɗaure tana reto kwakwalwarta tana fashewa ita kuma azabar ta kenan za a ita kone ta haka yanzu akwai laifi dan mutum ya daka matarsa tsawa ta fidda gashi a waje yanzu daidai ne a makarantu a makarantun boko ku rinka hana yara sa dan kwali ka san yanzu a garin nan akwai makarantu yadda ka san na arna ba hijabi fa ka ga mata gandan gandan yan mata da matsatsen rigar makaranta masu dan kokari suke dan yafa dan dan kwali dan haka shi ma rabi za ka kan a bayyane akwai inda season din dan kwalin ma season ake a nan fa garin Kano ba wai a Enugu ko a Onitsha ba kuma da kanmu tun daga naziri akwai makarantun naziri primary wallahi yara ba sa zuwa dan kwali kawai sai dai a mata kitso mai kyau ko a fitar mata da gashinta a sa mata ribbons haka za ta fita wai kai wai ka kai yarka ta koyi turanci turancin banza turancin aljanna zai kai ta wata tsiyar za ta idan ta iya turanci nawa ne suka iya turancin a banza suna nan a gida akwai wani turancin da zai wani amfani wa ya mace bata ba Allah ba kurin dan ta koyi turanci wai ana turanci wai a makarantar ka kai yarka da kanka tun tana karama ba ake koya mata rashin sa dan kwali ba haka bane ba kwa gani yaran a goya mata yar jaka a sa mata dangalallen skirt a sa mata takalmi sakadali a cire mata dan kwali yar karamar yarinya ana nuna mata tun yanzu karki yadda ki rinka saka mai karki sa dan kwali kai ka isa bayan ta zama balagaggiya ta shiga jami'a ka ce wai za ta sa hijabi wani dan uwa zance dai yana hira da yarinya suna hira suna hira tace ni ba ba wai maganan auren nan ba ni yanzu abin da ya dame ni wallahi tallahi ni wallahi ba zan iya kullun in saka hijabi wallahi ni ba zan saka hijabi ba yace a a a ta ce ba abin da ta tsana a rayuwarta irin sa hijabi ta ce baka yadda bane ko ta ce yanzu kullum zan fita sai na sa hijabi wai yanzu doka ake gaya masa kafin a ɗaura aure yana zuwa zance ta ce dokarta ta biyu kuma ita fa ba ta cin tuwo kuma ba ta son tuwo aga mutu yana abu ya ba cewa baki kenan wato zai mamaki a ce ba ta cin tuwo baka ba haushi ya mafalata na in rainin hankali annabi ya ce to kin ji min rijali wa amma allati kanat mu'allaqatan bi lisaniha wacce wacce aka rataye ta da harshen ta ba fa innaha kanat tu'zi zawjaha ita ce matar da take cutar da mijinta da harshe zagi wulakanci malam wani cewa ya malam duk da na mata ba daidai ba ko take cikin fushi ba na iya bacci karfe uku za ta tashi tashi tashi tashi tashi ce dan Allah ki kyale ni gobe zan fita ofis ce wallahi ba za ka yi wacce ba ina da magana da kai yace yanzu dan Allah maman maman maman momi yanzu karfe uku yace yanzu za a yi magana ta ta bala'i ta ta bala'i ta ta masifa ina shaida muku wallahi akwai matan da suke hana mazajen su bacci da daddare malam zaka ga mutum iya kamala a waje ya gama burge ka amma in ya shiga gida wallahi bai sai kwanta ba shine wani ya ce malam yawa yawan masu sammako a masallacin nan ba da kake ganin su da asuba kar ka dauka dukan su dan Allah suke zuwa ce wallahi wani matarsa ce ta tada shi bai bacci karfe uku yana Allah Allah ya ji ladani ya kira ya bude kofa ya tafi masallaci je samu gindin amudi yana gyangyadi ba za ta bari yayi bacci ba saboda fitina ta gaya ma bakar magana in za ka fita ta zage ka in ka dawo ma ta zage ka ni da wani yake gaya mun karare ce wallahi malam gidana da na shawo kwana gidana da babur ina zan shiga gida gaba na faduwa ke dak dak dak na ce meye ya ce wallahi fitinar matata malam duk yadda zan neme ta da sulhu wallahi baran same cikin nutsuwa ba ta iya magana yasa duk wanda ya je auro mai surutu zai gane kuransa kuna tare da ni wa amal mu'allaqatu bi sadayha fa inna kanat tufsidu firasha zawjiha ina wanda aka rataye ta da nonanta nonanta aka ja aka rataye ita kuma tana bata mijin wato shimfidan mijinta maza take kira akan shimfidan mijinta su ta amfani da ita suna taba abin da suka ga dama a jikinta wa amma lati tushaddu tushaddu rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sallata alaiha alhayyat wal aqarib fa inna kanat la la la la, la tunadhifu badanaha min aljanabati wal haid wanda kaga an daure kafafuwanta zuwa jikin nonanta an kama hannayenta an sa zuwa makwarkwadarta kanta kuma an sa macizai da kunami suna cizonta malam a cikin wuta fa akwai macizan wuta akwai kunamin wuta suna harbanta suna cizonta ka san me laifinta ita ce matar da ba ta yin wankan janaba ba ta wankan haila wata su hazi ubi salati mai wasa da sallah malam akwai matan da za su gama haila wala ba za su yi wankan ba ba addini ai malam in ka kuskura ka auri mace mara addini za ka girbi tsiya a gidanka sallan ma wata ba ta yi sallan wani zai tashi asuba ta ki sallah ta shi to ta ki sallah ta shi na ki fata ki sallah zai je sallah asuba ya dawo ya tarar da ita a kwance wallahi ba ce sallan ba ba za ta tashi ta yi istighfari ta salatin annabi ba sallar farilla ma ba za ta yi ba kuma kana ciyar da ita kuma a gidanka kuma wai wai ita ce wai uwar 'ya'yanka mai amfani irin wannan mata in ya dawo saboda makirci sai ya tarar da sallaya a falo a shimfiɗi ga macarbi da hijabi wai alamar har ta yi sallah ta gama ga hijabinta matsiya ce ashe ba ta yi sallah ba wata cewa ta yi kabarin ka daban kabari na daban eh ka samu gindin zama ai malam in mace ta samu shimfiɗa a gida ta samu gindin zama musamman ta san ta rena ka kuma ta san ba za ta sauko ba ba za ta koru ba a gidan nan sai abin da Allah yi amma kyanta ta san cewa komi zai iya faruwa ko ki bi Allah ko ki bar gidan nan ƙwarai kuwa ba wani compromise zan iya miki haƙuri akan al'amura amma sabon Allah ba zan iya ba ka gaya mata kawai shari'a ta bani dama iyaye na ma zan rabu da su akan sabon Allah ballanta na wata mace da na haɗu da ita in ƴaƴa ɗari kika haifa Allah ya tsare ƴaƴan ya kiyaye su amma Allah ya kin bar gidan nan gidan nan nufin Allah ne ko ki bi Allah mu zauna ko ki saba Allah ki kama gabanki na garan ka ya ɓaci in ba za ka iya faɗa ba kar ka faɗa ba dole ba ne ba wa mallace ra'asu har ra'asa khinzir wanda kanta kan alade ne wa badanu ha badnu himar fa inna kanat namamatun kazzaba mai kan alade mai jiki irin na jaki annamimiya makareciya kenan duk macen da take annamimanci take ƙarya to za ta tashi da kan alade jiki na jaki wa amma lati ala suratul kalbi wan nar tadkhulu min fiha wacce take akan kamata ainihin wato a a a kare wuta na shiganta ya shiga bakin ta fita ta duburarta min duburiha wan nar takhruju min fiha wa takhruju min duburiha fa inna kanat wato mannanatun hasada wato me gori daga mannu ne in tayi abu sai tayi gori ba nan aka yi kaza ba aikin banza kana talakan banza ba baba na ya baka gida ba ba baba na bane ya baka jari ba ba mahaifina ne ya ma kaza wata gama zage ka tas maganin ka kwadayayye da ka je neman aure ka ce wai wai wai kana neman gidan masu kuɗi shi sa ana ba da shawara ga masu hali duk wanda zai ba da taimako wa mijin yarsa don Allah ya rufa masa asiri ka kira shi alaji da kai da shi ka ce jimara ya gaji ya aiki to ya iyalin nan ka kana nan kalau da alhamdulillah ga wannan miliyan biyar ne ka dauka ba sai ka gaya mata ba miliyan biyar dauki kar ka gaya mata dan Allah na baka ka je kai ma sha a kai mulki a gidanka kai zage-zage ashe babanta ne ashe babanta ne baka kudin kuma amma in aka bata ta kawo maka kai ka isa ko ka ce zaka je ka kara aure da kudin ka isa tafi da zai yi bayi to ka tsare mutuncin sirikinka ko wani abu zaka yi mai na ihsani ko kujerar maka zaka biya mai shi da shi kawo password ɗinka ka ce wa iyalinka za ka aikin hajji ba sai ka ce ni na biya ba ina ce so kake Allah ya sani ko shikenan shikenan to amma ba ma iyawa wani ma bayarwa ce ke ki ce mijin ke kawo fasfot ɗinsa matsiya ciki a yi masa biza Allah ya soke Allah kiyaye wa ya bunayyati alwailu limra'atin ta'si zawjaha annabi yace ya yata azaba ta tabbata ga matar da take saba mijinta muwazzan jabal yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam la tughzi almar'a zawjaha fi dunya ba wata matar da za ta cutar da mijinta a duniya illa qalat zawjatuhu min alhuri al'ini face matarsa ta cikin gidan aljanna mai suna hurul in wa hurul in ka amsalil lu'li maknun jaza'an bima kanu ya'malun matan aljanna kenan sai wani sati ko wani wata za mu yi bayani ya sifa su suke za ta ce da shi la tu'zihi qatalakillah karke da ki cutar min da miji Allah ya wadare da ki wannan hadisin hadisi ne Hassan Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito shi Albani ya ce hadisi ne mai kyau abin da hadisin yake nufi duk mutumin da Allah ya rubuta dan aljanna ne ko idan matarsa ta nan duniya ta cutar da shi tana cutar da shi matarsa ta gidan aljanna shi bai sani ba za ta cewa matar ta duniya ke ki daina cutar da shi ya isa haka ki daina cutar mun da miji ka ga nan bawan Allah kai mai haƙuri ashe dan aljanna ne ana maka azaba anan matarka ta gidan aljanna tana cewa a daina fa a daina fa takura maka dan gata ta ce da shi sai ta ce da ita ya kusa ya rabu da ke ya zo wajen mu dan gaskiya malam akwai mutumin da inda suka bar duniya shi da matarsa sai dai haka an rabu saboda bala'inta shi mai bin Allah ne shi mai haƙuri ne shi mai juriya ne shi mai tawakkali ne bata rasa ci ba bata rasa sha ba bata rasa kulawa da addininta ba bata rasa komai ba amma tana cutar da shi tana zaluntarsa saboda zazzaban kishinta tana zaluntarsa saboda ba ta son wani ya raɓe shi irin waɗannan mata sai an je kiyama sai ki ga mijinki aljanna daga windo yana dago miki hannu ke kuma za a ce da ke a yi da ke ta ɓangaren hagu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka imamu zahabi ya kawo wannan maganganu a cikin littafi al-kaba'ir abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tutuma harshe ina neman afuwar Allah tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu